بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 17 ga watan al-muharram shekarar hijira 1447 daidai da sha biyu ga watan Julai 2025 wannan shine kasad na 88 cikin jirgin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu abubakar ibnu abi asim rahmatullahi alaihi ibnu abi asim ya rasu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi na daga cikin usul madogara da ake fahimtar aqida da manhajin magabata Allah ya saka mishi da alkhairi malam yana mana magana akan manhajin ahlus-sunna wal jama'a game da abinda suka kudirce akan halifancin al-khulafa'ur rashidun Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum ajma'in zamu tashi a inda yake cewa babu maruya an Ali radiyallahu anhu min tafdilihi Abi Bakr wa Umar wa imanihi wa ima'ihi ila Uthman ibn Affan salifihim fil fadli babin da ke bayani akan abin da aka ruwaito daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu inda shi Sayyidina Ali da kanshi yake nuna cewa Sayyidina Abubakar yana sama da shi Sayyidina Umar yana sama da shi a wajen Usmanu kuma yayi nunu nuni ne cikin nishadi nuni a dan boye haka cewa Sayyidina Usman shine na ukun su a cikin wanda suke gaba da shi malam yace haddathana Muhammad ibn Yahya al-Qati'i قال حدثنا حماد بن سعيد البراء قال حدثنا عباد بن عباد ابن القمة المازني عن أبي ملجز قال قال علي ابن أبي طالب ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعده أبو بكر وما مات أبو بكر رضي الله عنه وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا حتى عرفنا أن أفضلنا بعد أبي بكر عمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد عمر رجل آخر لم يسمه قال أبو بكر يعني عثمان مالك يتشي دقى محمد ابن يحيى ومحمد ابن يحيى ابن أبي حزم كنا آه القطيعي شيني مالم الإمام ابن أبي عاصم أولنا حديثي دقى حماد ابن سعيد البراء Hamad ibn Sa'id yana daga cikin munkarul hadith kamar yadda Bukhari ya faɗa. Shafi na 200 a sorry 800 da da bakwai. Lambar tarjuma babi na 202, lambar hadisi na 1234. Yace daga daga Abbad ibn Abbad ibn Alqamah al-Mazini wanda ya hadisi a cikin Amali Lomi Walila nan Nasa'i. daga abi miljaz abi miljaz sunan shi lahiq bin humayd lahiq ibn humayd shine yake cewa sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai rasu ba hatta arafna har sai da muka fahimci anna afdalana ba'dahu wanda yafi mu falala bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar sayyidina abubakar وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي برسول الله عليه الصلاه والسلام حتى عرفنا ان افضلنا بعد ابي بكر عمر amma ka san cewa ba wanda yake falala Umar bayan Abubakar kuma mata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai rasu ba hatta arafna anna afdalna ba'da Umar har muka san cewa wanda ya fi mu bayan Umar rajulun akhar lam yusammi wani mutum ne daban wanda shi Aliyu bai faɗe shi ba qala Abu Bakr Abu Bakr wato Ibn Abi Asim din sai ya ce yani Uthman wato Usman ne tunda bai ce kansa ba rajulun akhar wannan isnadi ne da'ifi saboda wato akwai wancan mutumin a ciki Sa'id Ahmad ibn Barra Ahmad ibn Sa'id al-Barra wanda yana da yana da rauni amma dai matanin yana da shawahid da zamu zo mu ji su a gaba yanzu insha Allah wa hadathana Abu Bakr qala hadathana Sharik Sharik ibn Abdullah an-Nakhai kenan an Abi Ishaqa Abu Ishaqa shine As-Sabi'i an Abi Juhaifa daga Abu Juhaifa Abu Juhaifa shine Wahab ibnu abdullahi sawa'i wanda yana daga cikin sigaru sahaba sahabbai ne yan kananan yara shine mai kiran sallah da Abu Juhaifa qala qala Ali ne ce Ali radiyallahu anhu ya ce khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiha Abu Bakr mafi alkhairin mutane a wannan al'umma ta musulunci bayan annabin al'umman shine sayyidina abubakar wa ba'da abi bakrin umar bayan abubakar kuma sai umar walau shi'tu an usammiya lakum thalitha la fa'altu yace inda na so da na faɗa muku na ukun ma wannan hadisi ne sahihi isnadin sa kyakkyawa ne saboda wato duka mazajen fiqatu ne in banda shi Abu Ishaqa As-Sabi'i wanda yake mudallisi ne amma kuma hadisin yana da shawahidu saboda haka wannan yanzu kaga ya tabbatar da sayyidina Abubakar da Umar suna sama da sayyidina Ali da shaida shi sayyidina Ali haka nan sayyidina Usman kamar yadda aka fasara a wancan yanzu in ka yarda da magana sayyidina Ali kuma kana son shi dole ka yarda da wannan hukuncin da yi ko kuma sai ka ce to ya faɗa ne saboda yana jin tsoron su ko kuwa asali ma san da yake wannan maganar ma ba sa duniya wannan maganin galibi sun faru ne a lokacin yana halifancin sa da guguwar ta fara tasowa shine ya yawaita faɗan maganganu ire-iren wannan sai ya nuna wa mutane cewa abin da suke faɗi ba daidai bane wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Sharikun an Asim an Abi Juhaifa wannan isnadi ne irin wancan amma da mutaba kaga daga Sharik sai Abu yana ruwaya daga Abu Ishaq as-Sabi'i wannan kuma sai muga sharik wato Abu Isaka Sabi ya samu mutaba'a da Asim Asim wannan Ibn Abi Najud kenan mai tilawa ana bi Juhaifa an Ali mithla irin wancan wannan hadisin asalin shi yana cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma wato Musnad na Ibn Abi Shayba to sai dai anan kuma akwai wato wata matsala Asim ibn Abi Najud da ya mutaba'a wa Abu Isaac As-Sabi'i da shi kuma tsakanin shi da Abu Juhaifa akwai inqibai domin bai ji hadisi daga Abu Juhaifa ba wanda yake riwaya daga gare shi zuwa ga Abu Juhaifa shine Zirru Zirru dan Hubaysh wanda kaga bai ambace shi ba anan kamar yadda malamai suka tabbatar cewa lalle akwai akwai akwai abin nan tsakankanin su akwai gibe tsakankanin su domin ya zo a wani wani wani isnadin irin wannan a musamman da bila bishe ba da cikakke cewa asim ibn abin najud ya ce an zirrin ya an ibn hubaishin an abi juhaifa wallahu ala وحدثنا هربة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي جهيفة قال قال علي رضي الله عنه ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها الحديث ونكم دقى هربة بن خالد ابن أبن siwar alƙaisi mun karanta hadisin shi da yawa baya afwan ibnu aswar alƙaisi shi kuma daga hamad dan salama ta dan dinar daga asim shine da ibnu abin najud din daga abu juhaifa kaga dai da wannan yan kifa'in asim bai riski abu juhaifa ba qala qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali yana cewa ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al ummati ba'da nabiyha shin bana gaya muku wane ne mafi alkhairi a cikin wannan al'umma bayan annabin al'umma ba qalu bala suka ce muna so ka gaya mana qala abu bakrin yace mafi alkhairi a wannan al'umma bayan annabin al'ummar shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-ummati ba'da nabiyha wa ba'da abi bakrin to in gaya muku mana kuma bayan annabin da bayan abubakar wane ne kuma fi alkhairi qalu bala suka ce muna son ji قال عمر بن الخطاب yace Umar shine mataki na biyu thumma qala sannan sai yace law shi'tu an ukhbirakum bi salisi akhbartukum bihi da nasu da na gaya muku na uku wannan isnadi kamar da muka ambata akwai inqita'i tsakanin Asim da kuma Abu Juhaifa al-Imam Ibn Abi Shayba ya ruwaito shi haka nan Abdullahi ya ruwaito shi a cikin Zawaidul Musnad وحدثنا زياد بن يحيى بن حسان قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا أبو مكين حدثني محمد بن الحنفية قال قلت لأبي يا أبتي من خير هذه الأمة بعد نبيها قال أبو بكر ثم, ثم قلت فمن خير هذه الأمة بعد أبي بكر قال عمر قال فما منعني أن أسأله عن الثالث إلا خشية أن يعدلها عن نفسي wannan daga ziyad ibnu yahya ibnu hassan abu khattabin al-basri ana ce mishi yahya ibn ziyad al-hassani abu al-khattab al-basri malami ne cikin manyan malaman kasar basara shine yake cewa wato daga sahal ibn hammad sahal ibn hammad al-anqazi abu attab shi ma mutumin basara ne daga abu makil haka yake a nan a wata nuska ya zo da abu miskin abu miskin to amma tashifi ne sunan shi kenan abu makil wanda sanannen mai riwaya ne da wannan sunan sai kuma shi yake cewa daga wane daga muhammad ibn al-hanafiya muhammadu dan hanafiya wannan dan sayyidina ali ne radiyallahu anhu kaninsa hassan da husaini uwarsa wata mata ce mai suna haula bintu ja'far sai na ya aure ta ya aure mata da yawa bayan mutuwar sayyidatina fatima radiyallahu anha to daga gaskiya ko ta cousin ɗinsa mai suna haula bintu ja'far wanda yar gidan babbansa ne ja'far dan abu talib dan uwa ne ga abu talib baban aliyu dan abu talib ko to ja'far shahidin nan na ainihin wato mota dan ɗan shi mai suna Khawla Sayyidina Ali ya aure ta ta haifa mishi wannan da bijimin da cikin jaruman mazaje da ake ce mishi Muhammad ibn Hanafiya ana ce mishi haka ne ana danganta shi zuwa ga ita wato uwar tasa ta fuskar danginta na wajen uwa ita ma an ce ana haka ne dan tamyizi in an ce Muhammad ibn Ali to ba za a gane wato wace ce kamar sai zama kamar ɗaya suke da sasan da Husaini ta fuskar mahaifiya sai aka fi sanin shi da Muhammad ibn al-Hanafiya malami ne cikin malamai ya rayu a kasar Madina da Makka da kuma Kufa daga baya ya bi babansa an ce an haife shi ne a cikin zamanin halifancin Umar dan Khattab shekara ta 21 bayan hijira yar shekara ta 80 bayan hijira yayi ma yayi ma baban shi agaji sosai a harkar da gingimin siyasan nan da shi aka yi duka wannan rigingimin abin nan na harawan da jamal da sifil duka da shi aka yi kuma jarumi ne na gani da faɗi Allah ya gafarta mishi to shi ne yake cewa qultu li abi na tambayi babana sayyidina ali din kenan nace mishi ya abati ya mahaifina man khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha wane ne mafi alkhairin mutum a cikin wannan al'umman bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال أبو بكر إيش سيدنا أبو بكر شين وفي الخير رضي الله عنه قلت فمن خير هذه الأمة بعد أبي بكر نتي مشتو لغنانكم سوا قال عمر إيش لغنان سي عمر قال إيش فما منعني أن أسأله عن الثالث ban ce mishi daga Umar kuma sai wane ba saboda illa khashiyata an ya adilaha an nafsi ban so in tambaye shi ya faɗi wani wanda ba shi ba a san raina na fi so a ce shine na uku mafi alkhairi amma ina tsammanin na tambaye shi zai ambaci wani wato Usman kenan saboda haka sai na kina ambata na ki in ce sai kuma wani wannan isnadi ne ainihin wato sahi wancan Abu Makin sunan shi Nuh ibn Rabi'at al-Ansari kuma saduki ne wa da sana gundarun arsana Abu Bakr wato ibn Abi Shayba kenan kala da sana gundar Muhammad ibn Ja'far an shu'ba daga shu'bat ibn al-Hajjaj al-Ataki an amr ibn murra wato amr ibn murrat al-juhani kenan shi kuma yace an abdullah ibn salama al-muradi abdullah ibn salama kenan al-muradi mutumin kasar kufa ne dan uwan amr dan salama abu buraid wane ne amr dan salama shine wannan wannan mutum da suka zo suka musulunta suna yan kanana suka kuma gu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sa limami wanda ya fiye katu sai aka saka shi yana da ɗan uwa mai suna Abdullahi ibn Salama qala yace ala ukhbirukum bi khabari hadi bi khairi hadhihi al umma yace Aliyu yace mana bana gaya muku mafiya alkhairin mutane a wannan al'umma ba'da nabiha bayan annabin al'umma ba Abu Bakrin wa Umaru yace Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar radiyallahu anhuma sune mafiya alkhairi a wannan al'umma bayan manzon al'ummar wannan hadisi yana cikin sunan na ibn majah da lafazin khairun nasi ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa khairun nasi ba'da Abi Bakar Umar haka yazo a wancan lafazin wa haddathana Abu Bakr qala haddathana al-Waqi' haddathana Waqi'un an Sufyan an Jami' an Mundir an ibn al-Hanafiyya qala qultu li abi man khairun nasi ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakr qultu thumma man qala thumma Umar قال قلت فأنت قال أبوك رجل من المسلمين wannan riwaya ila daga daga Abubakar ibn Abi Shayba zuwa ga Waqi ibn al-Jarrah babban malami wakil yace daga sufyan ya an ibn uyayna al-imam sufyan ibn uyayna wanda mutumin kasar kufa ne amma ya zo ya zauna kasar makka ya rusu shika ta 198 yana cikin manyan malamai ya ba da labarin abin da yasa suka bar suka bar kufa suka kuma makka shine bashi bashi ne yawan baban shi katutu ya rasa da zai kawai sai baggari ya koma kasar makka ya je ta yin sana'a da kasuwanci yana samu yana aikowa ana biya ko kuma daga baya sai ya ga to me zai kuma da kufa ya riga ya samu zaman makka kawai sai ya zama shi shi kuma sufyan yake cewa wata rana ya fito daga ka'aba ya gama dawafi zai koma gida kawai sai ya ga wani mutum sai ya kai dan yaro ina zaka je gida zan je yace to dan Allah rike mini abin hawana nawa mana han buto yace sai dai zaka biya ni ba zan yi aikin banza ba ce kai wane ne yaro ne kai ya zo daga kufa garin yan duniya sai ya ce to da me zan biya ka yace ana kai kama da malamai ko ce to zaka zaka biya min hadisi in ka fito ce to shikenan rike zan in na fito zan biya maka yace sai ya fito sai ya biya min hadisi guda takwas ce sai na koma gida washe gari da na zo kawai sai na ga wani majalisi sai na ga dai wannan mutumin ne in tambaya na ce a wannan fa aka ce ai wannan shine amur dan dinar babban malamin garin nan yace ai ko sai na samu ri na zauna to shine ya kwashi karatu da yawa amur dan dinar bai san malami bane tun farko ya mishi irin abu ne na yara haka ka san yaro duk inda ka aike shi so yake ka bashi irin da yara da ake aikin su masu kiran budurwa din nan in baka biya su ba za su kira ta ba ko sun je sun faɗa mata in suka zo baka ba su ne su kuma sai ai ya tafi sai dai ka ji shiru idan kai marowaci ne to shine yace an jami daga jami wannan ibnu abi rashid kenan al-kufi an munzir wato abu ya'la as-sauri an ibn an ibn al-hanafiya qala ibnu hanafiya yace qultu li abi na tambayi babana nace man khairun nas ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam waye mafi alkhairi cikin mutane bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala abu bakr yace sayyidina abubakar qultu thumma man daga shifa qala thumma umar yace sannan umar qala qultu fa anta to kai ne matsayinka qala abuka rajulun min almuslimina ce babanka wani mutum ne ga magana cikin musulmai wannan yana cikin tawali'u ne shi ba zai ambaci falalarsa ba ba zai zuga kanshi ba shi ɗaya ne cikin musulmai wannan isnadi ne sahihi jama'a kuma wannan riwaya ma ita ce a cikin littafin Bukhari da littafin Abu Dawud da ainihin wato Zawaidul Musnadi na Limamu Abdullahi ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in yana nuna yadda sayyidina Aliyu yake da itirafi da falalan waɗannan manyan mutane da kuma cewa suna da gabaci a kansa da kuma tawalu'unsa ba zai ambaci falalarsa ba وحدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن خلف بن حوشب عن ابي اسحاق شنو السبي كنا خلف بن حوشب الكوفي دغ ابو اسحاق عن ابي مالك الاعور ابو مالك الاعور yake cewa wannan abu malik al-a'war majhuli ne ba a san shi ba majhuli ne an al-hasan ibn muhammad daga al-hasan dan muhammad dan ainihin wato hanafiya din kenan Alhassan ibn Muhammad ibn Ali wannan kaga Alhassan yanzu ya sa ma dan shi sunan yayansa kenan shi Muhammad ibn Hanafiya kaga karin Sayyidina Hassan ne sai ya dawo sa wa dan shi sunan Alhassan to wannan Alhassan din shine yake riwaya daga baban shi Muhammad shi kuma daga nashi baban shine Ali gashi yace an abihi qala qultu li abi tace wa babana ya abata ya ubana man afdalu hadhihi al ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam waye mafi alkhairi a wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace subhanallahi ya burai abubakar yace subhanallahi wani irin zance ne wannan kana da wani motive ne abu ne da wannan kowa ya sani ai abubakar ne qala qultu thumma man qala subhanallahi ya burai umar yace daga nan fa yace umar dai da ka sani qala qultu thumma ataita thumma anta ya amiral mu'minin ce daga nan kuma sai kai qala lastu hunaka yace ba a wannan layin nake ba ba kawo inda nake ba thumma ana ba'adu ba'da zalika rajulun muslim yace kai dai ka sani ni mutum ne cikin musulmai kawai li ma lahum wa alayya ma alayha duk abinda musulmai suke da shi na privilege ina da shi duk abinda ke kansu na responsibility ma yana kaina wannan hadisi ne sahihi mazajin shi a mutattu ne in banda wancan Abu Malik al-Awar wanda malai ba su san shi ba amma kaga yana da shahidi wancan da yake gaban da yake gabaninsa na'am malahum wa ma alaihim shine kamar da yadda aka sani wato musulmi kowane musulmi yana da haƙoƙi akan yan uwansa musulmi kuma suna da haƙoƙi a kansa shine malahum abin da ke kansu na responsibility wa ma alaihim da abin da ke kansu na privilege abin da suke da shi na privilege shine malahum ke abin da za a basu wa alaihim abin da ke kanka na rasulullahi wanda kai ma za ka bayar a cikin musulmai ba wanda ake so ya zama wato mu'attal wanda bai da wani aiki dole ya zama kana da wata muhimma da kake wa musulunci kana da wata gudunmawa da kake ba addini kana da wani aiki a cikin musulmai shine responsibility ɗinka aƙalla a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwar gida ko a matsayinka na yaron gida ya zama ka riƙe wannan aikin da aka ɗaura ma ƴaƴan da suke ƙasan ka kai ta biyu su responsibility ne aka ɗaura maka a cikin musulmi iyalin da ke ƙashin cikin gidan ke kula da su responsibility ne aka ɗaura maka mafi ƙaranci kenan Malai sake cewa haddasa na Isa ibn Sulaiman al-Qallusi Abu Yaqub wannan wani babban malami ne alƙalin garin Nasibin Ishaq ibn Sulaiman ibn Ziyad al-Qallusi Abu Yaqub qala hadathana Shu'aib ibn Harb Shu'aib ibn Harb al-Makki al-Mujabir ya zo na kasan Makka wannan yana hadisi ma a cikin Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i an Sufyana al-Thawri daga Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri babban malami an Khalid ibn Alqama daga Khalid ibn Alqama Abu Hayyata al-Hamadani al-Kufi hadisin sa na cikin Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Majah an abdi khairin an Ali qala sayyidina Ali yace khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr mafi alkhairin mutum a cikin wannan al'umma bayan annabin al'umman alayhi salatu wasalam sayyidina Abu Bakr thumma Umar daga nan sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu thumma inna qaumun asabatna fitnatu hadhihi ya'ani duniya yace mu kuma da ka ganmu nan mutane ne wanda fitinar duniya ta same mu wato rigingimun shugabanci da sauransu da abubuwa da suka fafaru sai na ali yake ishara zuwa gare su cewa su waɗancan a zamanin da suka rayu sun tsira daga waɗannan fitintunin kawo ko falalarsu tana gaba da falalar waɗanda suka yi mulabasa da fitintunin koyaye Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗayansu wannan isnadi isnadi ne sahihi da haka wannan riwaya ta zama sahihiya kenan saboda dukkanin mazajen amintattu ne wanda wancan isaac ibn suleiman da aka ce malamin abin nan malamin shi mai riwaya din ne mai littafin shine kawai ba a san cikakken bayani game da shi ba in banda kasancewa shi alƙali al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito wannan riwaya a cikin fada'ilus sahaba haka nan cikin musnadinsa haka nan Abdullahi dan gidansa ya rawaito a cikin zawaid dinsa da nashi fadail sahaba din wa sana ayyub al-wazzan qala sana ma'mar ibn sulaiman an abdussalam ibn harb an sufyan an abi al-jihafi daud ibn abi auf wa abi hashim ibn qais al-kharifi qala سمعت عليا يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر وكنا وكنا وكنا خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله سيدنا وانا رواية ما لأن سنت لقى أيوب ابن محمد ابن زياد أبو محمد الركي شاكو سنة سنة أيوب الوزان shi kuma daga ma'amar ibn Sulaiman ma'amar ibn Sulaiman an-Nakhai ya rasu 91 daga Abdulsalam ibn Harb ibn Salam daga Sufyan wato ibn uyayna abu sufyan al-thawri kenan daga abu jihafin abu jihaf yake cewa shi kuma daga daud ibn abi aufin da shi da hashim ibn qais abul mughira al-kufi al-kharifi shi kuma yace naji ali radiyallahu anhu su bina suka ce sun ji ali na cewa yace sabaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya riga yayi gaba wa sallallahu abubakar wasallafa umaru kamar a ce sanar su sama shine a gaba shine limami su kuma su biyu suna bin shi to wannan iya waɗanda suke sahun gaban nan kenan wa kunna mu kuma khabatna fitnatun mu kuma wata wata wata wata rigima ta zo ta yi hajijiya da mu ta wawushi kafan mu fa huwa ma sha Allah mu kan sai da Allah ya da mu ji sayyidina ali radiyallahu anhu wannan wannan isnadi ne hasan Qais Abul Mughira din can sunan shi Qais wanda Hasanul Hadith ne ko makabuli kamar da Ibn Hajar ya faɗa al-imam ibn hibana ya ce fiqa ne asalin riwaya al-imam ahmad ya rawaito ta a cikin musnadinsa da cikin fada'il da ibn sa'd a cikin tabaqat da bukhari a cikin tarihu al-bukhari da kuma khatib shi ma a cikin tarihi ɗinsa duk wannan sun ruwaito abin nan ma'anan ma'anan wato salla da yace wa abubakarin salla a harshe shine kaman a ce yana yana bayan na biyu as-sabiq da yace sabaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ci gasa kaman shine yayi na daya sun yi wani tsere shine yayi na daya to wanda yayi na biyu shi ake ce ma huwa fi musallal khayl haka suke cewa shine yazo na biyu second position sai yana cikin musallal khayl wato wanda yake cikin abin nan makwantar ra'u dawakai haka suke mishi kinaya in ana so a ce mala yazo na biyu to sai kuma kaga yace wasallasa umaru umar kuma shine na uku da kamar tsere ne manzo Allah sama shine na daya abakar shine na biyu umar shine na uku sauran kuma fa duk suna can baya ba su kai ga matakin waɗannan ba Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ƙara manzo Allah sallallahu alaihi salati da sallama wa haddathana Abu Rabi qala haddathana Abdullah ibn al-Mubarak an Umar ibn Sa'id ibn Abi Hussein an ibn Abi Mulaika an ibn Abbas ya saki kawo wani isnadi ne kwatan kwatan wancan daga Abu Rabi az-Zahrani shine Sulaiman ibn Dawud kenan Abu Rabi az-Zahrani qala haddathana Abdullah ibn al-Mubarak daga babban malami malam Abdullah dan Mubarak al-Hamdali Sheikhul Islam daga Umar ibn Sa'id ibn Abi Hussein daga Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Mulaika daga Ibn Abbas radiyallahu anhu isnadi ne sahihi isnadi ne sahihi yana cikin musnad na Abdullah dan Mubarak da kuma Bukhari ya rutushi ta wannan hanya ta Abdullah dan Mubarak da Muslim ma duka sarwaito shi da wasun su وحدثنا يعقوب بن حميد يعقوب ابن كاسب ابن حميد قال حدثنا بشر السري wato bishir ibn sari an umara ibn sa'id ibn abdullah daga umar ibn sa'id ibn abdullah abi husayn an ibn abi mulaika daga abdullah ibn ubaidillah ibn abi mulaika an ibn abbas qala wancan isnadin da ya kawo bai kawo matanin ba shine da ya sake kawo wani isnadin ya kawo matanin yace wudi'at janazatu umara an zo an sauke jinaza aka ce jinaza bi kasril jim to shine gawa kenan in kuma aka ce janaza bi fatihil jim to duka ayyukan da ake yi na an an yi mutuwa tun daga sanarwar mutuwa zuwa sallah zuwa likafani zuwa makabarta duka wani sunan shi janaza aka ce an yi janazar wani wato mun yi hidimar rasuwarsa kenan in kuma aka ce hadihi jinaza to gawa kenan na fata mun gani zaka nan zama wudi ajinazatu umar ko an aje gawa umar fa qaman nasu yad'una sai mutane suka mike suna ta addu'a kafin abu alayhi sallah wa ana fihim ana tsaye din ana ta jira ibnu abbas yace ina tsaye cikin mutane fa wada rajulun yadahu ala mankibai sai naji kawai an dafa kafada ta ta baya faltafattu sai na waiga fa idza aliyu sai naga sayyidina ali fa awsa'tu lahu fazahama alaihi sai na buɗa mai sai ya shigo ya shigo gaba a matsayin shi na babba ya shigo gaba wa qala yace ma khalafta ba'daka ahadan ahabba ilayya min an alqallaha bi misli amalihi minka wato kamar yana magana da gawa yace ban san wani da ka bari a bayan ka ba wanda nake fatan na gamu da Allah da irin aikin sa fiye da kai wa in kuntu azunnu anna Allah sayaj'aluka ma'a sahibaika kuma ina fatan Allah ya gama ka da abokan nan naka guda biyu Abubakar da Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akthar ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji a bakin Annabi sosai da sosai yana fada yace zahabtu ana wa Abubakar wa Umar wa jitu ana wa Abubakar wa Umar yace kullu Annabi yana cewa mun tafi da ni da Abubakar da Umar mun dawo ni da Abubakar da Umar mun shiga ni da Abubakar da Umar mun fita ni da Abubakar da Umar waƙar kuntu a zunnu an Allah sai ya ji alu kama ahuma saboda kan na fatan Allah ya gama ka da su Allah ya gama shi da su wannan isnadi ne kyakkyawa isnadi ne mazajen shi kyawawan masu riwaya ne in banda wato shi malamin mai riwayan wanda yake yana da matsala kaɗan da aka isnadi kyakkyawa ne wannan yana nuna sayyidina Umar wato yana da falala a idan hatta sayyidina Abubakar da kuma dangantakarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da girman sha'anin su da kuma kasancewar wato mutum yana tare da waɗanda yake tare da su ne tun a duniya almar'u ma aman ahabba yawmal qiyamah kamar da Anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa suka ji daɗi sosai وحدثنا فطر ابن حماد بن واكد الصفار قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة عن مطرف قال لقيني علي رضي الله عنه بالحزير فأسرع إلي يتشي آه في الحزيز هو في الحزيز نعم فقلت أنا أحق أن أسرع إليك قال أحب عثمان شغلك أن تأتينا فلما علم أن أصحابه لا يسمعون قال والله إن كان خيرنا وأوصلنا وانا رواية دقى فطر ابن حماد ابن واكد القيسي وانا مالمي نتكلم مالمان دا سكا كرانت دا شي وانا مالمي ابن أبي شيبة سيدي وانا مالمي ينا دا روني أن أنا غن الروننسا شي فطر ابن حماد كما يدى واسم مالمي سكا أنبتا تكلم مسنا shine yake cewa daga haddathana abi wato Hammadu dan waqi din kenan afwan Hammad dan waqi shine yake da rauni yana hadisi a cikin Abu Dawud yana da rauni shi ba ba ba dan nasa ba an Sa'id Sa'id wannan ibnu Musayyib kenan an Qatada Qatada ibnu Da'amat as-Sadusi an Muqarrif Muqarrif anan da aka yi itlaki akwai tabi'ai guda biyu masu na Muqarrif akwai Muqarrif ibnu Tarif al-Kufi kaga in ka ji cewa mutumin kufa ne ban mamaki kai wahamin cewa wataƙila shi ne to wannan ya cikin sigaru tabi'in wanda ammatu riwayati riwayatihi an tabi'i an tabi'in mithlihi ya rasu 142 to kaga ba shi bane wannan saboda yayi nisa da zaman sayyidina ali da da mutumin kufa ne to ɗayan shine mutarrif ibnu abdullah ibn shikhir mutarrif ibnu abdullah ibn shikhir wani babban malami cikin tabi'ai wanda ya rasu a shekara ta 95 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma min ahlil basra laysa min ahlil kufa min ahlil basra yana daga cikin mutanen da suka guje ma wannan fitina da aka yi waɗannan zamunna da fitinan ita wannan na sarautar nan da kuma fitinan suka biyo baya na irin su ibn al-ash'af da sauransu ya kuma hana mutane shi bai shiga ba kuma ya ta hana duk wanda zai iya hanawa ya da falala sosai kuma mujabud da'awa ne to shine sayyidina ali ya gamu da shi da ya da sayyidina ali ya hango shi fa asra'a sai ya marmaza ya isa ya riske shi kaga alama idan ka hango mutum kai malaka tsallaka titi ko ka je inda yake ko ka je inda yake kullowa ka tare shi alama girmamawa ne da ya ga haka faƙultu ana a haƙu an usira ilaika shi ranka da ya ne ya kamata in taho ba kai ba ƙala sai ya faɗa mushi ya ce a hubbu usmana shagalaka an ta'atiyana san usman ɗin ne ya hana ka zo wurin mu haka bari sai da muka fara zuwa saboda mutumin basara ne basara kuma ma'aƙil ne na masoyan sayyidina usman kamar yadda kufa take ma'aƙal ma'aƙil na masoyan sayyidina ali da ka yi mishi wannan magana yace falamma alima anna ashabahu ashabahu la yasma'una bayan yamin wannan magana a gaban mutanen da suke yan tawagarsa to da muka koma gefe idan magana ne ni da shi one on one sai yace wallahi na rantse maka da Allah in kana khairuna wa awsaluna sayyidina uthmana ya fi mu alkhairi kuma ya fi mu rike zumunci wannan wato irin girman sha'anin sidna ali da faɗan gaskiyarsa da yadda yake faɗan duk abin da ya san gaskiya ne ko da ba zai hidima ga maslaharsa ba radiyallahu anhu ya namar kuma girman sha'anin sidna usman shi ma da kyakkyawan shaida da ya samu a gun hatta waɗanda yake da mutanen mutane waɗanda suke ba za a ce 'yan ɓangarensa ba suna da hamayya ta siyasa da su wani hadisi yana cikin fada'ilus sahaba na limamu Ahmad ibn Hanbal wa da sanar firyabi shine Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid al-Firyabi الفريابي ne da aka sani malamin su Imam al-Bukhari ya hadisi a cikin duka kutubus sita haddathana Damra haddathana Damra ibn Habib an Sari ibn Yahya an Qatada an Mutarrif shine da Ibn Abdullah ibn Shakhir قال يتي لقيت عليا يوم الجمل فقال لي احب عثمان بطاك na game da Aliyu ran da aka yi waqa'atul jamal sai ya ce wai san Usman din ne ya hana ka zuwa da wuri faj'altu a'tabiru ilayhi na fara kawo mishi uzuri na fa qala sai ya ce amma innaka in ahbabtahu yace in ma kana san shi ba matsala bane faqad kana khairana wa awsalana haqiqa ya fi mu alkhairi kuma ya fi mu sada zumunta can mun karanta in kana khairuna wannan kuma kana khairana so da wannan kana ce na kisa wancan kuma in kana khairuna wancan kana ce take tamma ma'anan shi innahu khairuna so da kuma karanta shi da khairuna wannan kuma khairana wannan isnadi yana da ɗan rauni kaɗan saboda katada wanda yake mudallisi ne yayi an'ana wancan damra afwan damra ibnu rabi'a ne al-falastini ba damra ibnu habib ba ibnu rabi'a al-falastini wa dasana yahya ibnu usman qala dasana ayyub ibn suwaid an sari ibnu yahya an qatada an mutarrif qala daga yahya ibnu usman shi kuma yace daga malamin sa mai suna ayyub ibnu suwaid ar-ramli kenan abu mas'udin sai kuma shi kuma yace daga as-sari ibnu yahya daga qatada ibnu di'ama daga mutarrif ibn abdullahi ibn shakhir wanda muka ambata ya rasu shiga 95 yace ra'aitu aliyan ba'da rujuihi min harawra naga sayyidina ali sanda ya dawo daga harawra wannan ana kan da shi da hara wato bi fathataini sai ai mawawun saka sukuni haraw ra'u wanda alƙarya ce a wajen garin kufa a gefen garin kufa shine matattara ƴan kalakata nan na khawarija Allah ka tsare mu faƙala sai alu ya ce mini hasbuk dakata awa babba aka an na hubu usman san usmana shine ya sa kaƙi zuwa wajen kan lokaci fa'atabartu ilaihi mutarbe ce sai na faɗa mashi hanzari na faƙala sai ce amma in naka in ahbabtahu in kana la khairuna wa ausaluna yace babu komai wallahi babu laifi a cikin ƙaunar sidna usman saboda mai alkhairi ne kuma mafi sada zumunta a cikin ayyub ibn suwaid saduqun ne yukhfi'u wa da sana umar ibn khattab qala da sana abu salih qala da sana ibn lahi'a haddathani abdullah ibn hubaira an abi tamim al-jayshani an abdullah ibn ibn zubair al-ghafiqi an ali radiyallahu anhu ibn abi talib radiyallahu anhu qala yace Na'am wannan riwaya daga Umar ibn Khattab As-Sijistani in an tuna a baya mun karanta bisa wannan mutumin mai irin sunan Sayyidina Umar Umar ibn Khattab As-Sijistani ba Umar ibn Khattab Al-Adawi halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suna ne kawai yace irin na Umar din rasuwarsa 264 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Salih Abu Salih wannan Abdullah ibn Salih Al-Misri Katibul Layth ya rasu 223 shi kuma yace daga ibn lahi'a al-qadi kenan qala haddathani abdullah ibn hubayra abdullah ibn hubayra ibn as'ad ibn kahlan rasul wannan malami ta faru ne a shekara ta 126 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace an abu an abi tamim al-jayshani abu tamim al-jayshani an ce sunansa abdullah ibn malik shi kuma daga Abdullahi ibn Zubair al-Gafiqi daga Ali ibn Abi Talib yace afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr wa Umar wannan isnadi yana da rauni saboda ibn Lahi'a da kuma shi kanshi Abu Saleh duk da babban malami ne amma yana da wani dan rauni da ake magana akan sa an ce Bukhari ya istishhadi da shi wa da sana Muhammad ibn Khalid qala da sana Abi an Husayn wannan riwaya da makaranta tana cikin tama muslim imam abu hanbal da kuma littafin fadailus sahaba nashi ne yace daga husayn ibn abdurrahman an yusuf ibn yaqub an salt ibn abdullah ibn al-harith ibn nawfal qala haddathani anna abahu haddathahu qala qadimtu ala ma'a ali al-kufa haythu faraga min qitali ashabil jamal mun dawo garin kufa tare da sayyidina ali bayan da aka gama yaki da su aisha da su dalha qala yace fa akhadha bi yadi sai kama hannuna fa adkhalani baita ya shigar da ni gidansa fa idan ra'atuhu wa ibnatuhu tabkiyani sai ga mata sayyidina ali da diyarsa suna ta kuka fil hujrati a cikin daki faqala ma yubki kunna yace kukan me kuke yi wanta harahunna ya musu tsawa faqalat imra'atu sai mata ta ce kulna mun ce ne a cikin ranmu ma sami'ita a ma sami'ita me abinda sai ta ce qalat imra'atu qulna ma sami'ita abinda kaji shi muke faɗi zakarna usmana mun tuna usmanu ne wa zakarna qidamahu wa qarabatahu mun tuna gabacin sa da kusancin sa na jini da kai da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakarna zubaira wa talhata kuma muka tuna zubairu da talha fa bakaina lidhalika shine muke kuka cewa waɗannan mutanen da kuke tare ake yin komai tare aka hada dangantaka ta jini aka hada dangantaka ta imani aka rayu yanzu kuma al'amari ya kai ga kuna yaki da junanku ko shine muke kuka fa bakaina lidhalika fa qala yace fa aqbala ilayya wa tarakahunna dai wannan magana kawai sai fita batun su ya dawo ya kalle ni wa qala inni ra'arju an akuna an nakuna min allazina qala Allah ina fata da ni da waɗannan ƴan uwa nawa mu zama cikin waɗanda Allah ya ce game da su wa naza'ana ma fi surihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin ƴan aljanna za a cire abin da ke cikin zakatun su na ragowan gaba da kiyaye da hasada za su zama ƴan uwan juna suna kan wasu karagu masu fuskantar juna suna zaune suna kallon junansu yace manhum illam yakunhum yace su wane ne za a yi ma wannan in ba su din ba mu da su din ziya mace ta yi mana wannan wannan isnadi ne da'ifi saboda raunin wato Muhammad ibn Khalid da kuma As-Salt ibn Abdullah shi ma yana da dan rauni da sauransu ya tabbata dai amma sahabbai da yawa sun faɗi wannan magana kamar shi Sayyidina Ali kawai Muawiya da ire-iren su sukan yi istishhad da wannan aya wa zana fi surin min gillin tisqatul hijr wa da sana Abu Bakrin قال حدثنا شبابا عن شعبة عن جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك عن محمد بن حاتم محمد بن حاتم بن أبي بلتا قال يتي سمعت عليا يقول ناج علينا تشيوا إن الذين سبق لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون عثمان منهم فدن الله كفاس الأنبياء إن الذين سبق لهم من الحسنى اللي ودن دا الجنة ترغى تغبات من أنبتا غمدسو Allah ya ce ula'ika ai anin nari mabu'aduna wani daga cikin ambatan damiri ba tare da an ambaci asalin mai shiga kamar faɗin Allah falan ma qada zaidun minha watsara to haka nan ma ula'ika anha ai ko a ce anin nari mabu'aduna wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalu shaykhain wancan mutumi ne suna abin nan Muhammad ibn Hatib ibn Abi Balta shi yana cikin sigarus sahaba al-imam ibn jarir ya fitar da wannan a cikin tafsirin sa haka na al-imam ahmad ibn hanbal a cikin musnadin sa da cikin manaqib manaqib al-imami da cikin wato fadail sahaba wa da sana abu bakr ibn abi shaba kenan qala da sana abdurrahim ibn sulaiman an mis'ar mis'ar ibn kidam an daga mis'ar yace daga abi auni al-thaqafi muhammad ibn abdullah abu auni al-thaqafi عن أبي صالح الحنفي لقى أبو صالح الحنفي عن علي بن أبي طالب قال سيدنا علي يتشي قيل لأبي بكر ولي يوم بدر ما أهدكما ما أهدكما جبريل وما الآخر ميكائيل yace ranan ranan yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mana kai Abubakar da kai da Aliyu dayan ku wanda ya taimaka mishi cikin mara'iku shine Abubakar ɗayan kuma mika'il da taimaka mushi wa israfilu shi kuma israfilu mai hura ƙaho kenan ko shi ne israfilu ko? eh? shi ne ce mislu malakin malakun azimun ya shadul kitala au ya kifa fisaffi shi wani mala'ika ne wani garjeji da yake zuwa jihadi yana kallon abin da ake kuma ya tsaya kai a cikin sau yana kallo shi bai yi musharaka a cikin yakin aikace ba amma da ya rako su saboda yana da aikin shi da aka sa shi wanda baya kiftawa a kan shi ya zo a cikin hadisin al-Imamu Tirmidhi da da Ahmad cewa tunda Allah ya halicce shi Allah ya bashi kahon nan ya sa ablabban shi yana nan yana kallon arashin Allah baya kiftawa baya juyawa baya komai saboda tsoron kada a bada umarnin cewa a busa kahon ya zama duk lokacin ya kifta ido ko ya yi gengedi ko ya waiga na wannan riwaya ce kamar da muka ambata wadda take ainihin wato sahiha isnadin sahihi ne ibnu abi shayba ya rawaito ta da al-hakim a cikin musaddarak wa hadathana muhammad ibn musanna qala hadathana dhahhak ibn makhlad an sufyana an al-aswadi ibn qais an amr an sayyid ibn amr an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali afwan qala ali ma ahida ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imarati shay'an walakin ra'ayin ra'aynahu واستخلف أبو بكر فقام واستقام ثم استخلف عمر فقام واستقام ثم ضرب الذين بجرانه ويعفو الله عمن يشاء ويعذب من يشاء wannan riwayar daga Muhammad ibn Musanna shine Muhammad ibn Musanna Abu Musa kenan shi kuma yace daga Abdahak ibn Makhlad waye da Hak ibn Makhlad shine Abu Asim annabi wanda shine kamar da suke cewa ajallu shuyukh al-Bukhari mafi girman malaman Imam al-Bukhari daga Bukhari ya fara littafin sa da hadisin sa da yana yana kawo hadisin sa duk da ya fara da hadisin Humaydi ne shi ma wani babban malamin sa ne amma wannan babban malami ne saboda zagaya daga cikin qudama'u shuyukh al-Bukhari domin rasuwarsa 212 wato ya rasu imamul bukhari ma yana matashi kenan domin imamul bukhari an haife shi 194 kaga 212 shekarar shi nawa kenan 18 ko ko 28 a a 94 sai ka ce 200 da hudu ɗari biyu da goma sha hudu shi ne shekarar sha ashirin da ɗari biyu da goma sha biyu shekarar sha takwas shi kan shi bukarin yana matashi ma malamin ya rasu so da kaya daga cikin ƙudama'u ko kuma min akadami shirukul bukari abu asimin annabil kenan ana ce mishi annabil ne saboda an ce wata rana suna makarantar shu'uba ko sufiyan sai aka ce ga wasu masu wasa da biri ko giwa ne mun taɓa karantawa ko duk aka fita ana kallon giwa shi kadai ya jira daga shi sai malamu shi kadai ne bai motsa ba duka aka fita kamar yadda ce ga gwamna zai wuce ya ga duk fita za mu yi ko da ba ka ake yi ba ko ba Buhari zai wuce duk hankalin mutane ya koma kan shi shi kuma kawai sai zaman shi shine da suke ce mishi annabi wato mai hankali wanda ya san ciwon kansa shi tunda makaranta ya zo yana a makaranta aje ya kallon giwa a dawo to daga Sufyan ya ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna daga Al-Aswad ibn Qais Aswad dan Qais shi kuma yace daga Sa'id ibn Amr daga baban Sa'id ibn Amr Sa'id ibn Amr ibn Sufyan kenan baban shine Sufyan Amr ibn Sufyan shi kuma yake cewa daga kala wato kala Ali Sayyidina Ali yace abin da ya faru shine wasu mutane ne suka wa Sayyidina Ali tambaya cewa yanzu kai gafarta malam ko kuma ya amiral mu'minin menene hujjarka akan ka zo kana yaki da musulmai yan uwanka bayan na gaba da kai abinda suke shine jihadi Umar jihadi yayi da kafirai Usman jihadi yayi da kafirai sai kuma ka zo duk ka tare kana ta rigima da yan uwanka musulmai menene hujjarka shin kana da wani dalili ne a cikin nasoshi na shari'a da ya baka dama kai wannan yakin ko kuwa to shine sai yake ba su amsa yace yace a ma ahira ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi marshi annabi bai kai mana komai wani hukunci tsayayye ko wani abu na musamman game da ka'idojin shugabanci mu kiyaye jama'a saboda ka'idojin shugabanci abinda ake nema kawai shine adalci amma dole sai ta hanya kaza ko ta hanya kaza wani zai zo shugabanci ko ba ta hanya kaza ba to wannan an bar kowace al'umma su yi ijtihadin su kowace al'umma ko kowanne mutane suna da damar su yi ijtihadin salon da za su wajen ɗorin shugabansu matuƙar salon nan bai saba wa abin da ake ganin asalin addini ba ne misali a ce halwal akadi su ne za su yi zaɓen ko kuma gado ne na sarauta wannan ya danganta so da annabi sallallahu alaihi wasallam bai wani tsari musulunci bai bada wani tsari dole sai shi za abu ba shine yake cewa annabi bai ce mana ga yadda zamu yi ba walakin ra'ayan ra'ayun ra'aynahu wannan tunaninmu ne da fahimtar mu mu muka yi shi wasu khulifa abubakar kuma da tunaninmu da mu aka ɗora abubakar faƙama ya hau kan sarautar wasu ƙama kuma ya tsayu a kan tafarki sun masu khulifa umaru aka sake sanya umar da bambanci tsakanin da aka sanya umar da aka sanya abubakar faƙama shi ma ya hau kan karagar mulki wasu ƙama kuma ya tsaye akan gaskiya ثم ضرب الدين ضرب الدين بجيرانه ثم ضرب الدين بجيرانه wannan karin magana ne karin magana ne asalin sa idan suka ce daraba alhaqa bijiranihi kamar a ce wato sai sai Allah ya bayyana gaskiya ko kuma sai gaskiya ta halin ta halinta wato shi shi Umar kenan daraba dina bi jiranihi gaskiya ce halinta yayi aiki har kuma ya fadi ya mutu kenan wa ya'fu Allahu amman yasha'u wa yu'adhibu man yasha wato yana maka cewa daga sanda Umar ya fadi to daga nan aka samu matsaloli na rigingimu da tashin tashina da rashin fahimta kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ya ishara akan cewa za a karya wata kofa da zaran an karya ta sai bala'i ya auku a cikin musulmai yace to daga nan ne aka samu waɗannan matsaloli Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu gama lafiya inji sayyidina Ali kenan radiyallahu anhu wannan isnadi a cikin shi akwai mun ji wancan Sayyid ibn Amr ibn Sufyan wanda makabuli ne asalin riwaya al-Imam Abdiya al-Maqdisi ya rututa a cikin ainihin wato abin nan dinsa abin nan al-Mukhtara da kuma Daraqutni a cikin Kitabul Ilal da Ahmad a cikin Musnad da kuma ukaili a cikin kitabul du'afa wa da sana abu musa shine dai muhammad ibn musannad din qala da sana hayyan ibn hilal qala da sana muhammad ibn talha an abi ubaida ibn al-hakam abu ubaida ibn al-hakam wa da'ifi ne kamar yadda zahabi fara a cikin mizan cewa ba a san shi ba shi kuma yace an al-hakam daga ainihin baban shi kenan ibn hajal ibn jahl qala qala ali la yufaddiluni ahadun ala abi bakr wa umar kada wanda ya sake cewa na fi abbakar na fi umar aw la ajidu ahadan yufaddiluni ala abi bakr wa umara illa jallatuhu jalda hadd al muftari kan na sake jin labarin wani ya ce na fi abubakar na fi umar ya ce wallahi in naji sai na mishi duka irin wanda ake wa mai kazafi domin kazafi ne wannan yake wannan isnadi yana da rauni kamar da muka ambata Ahmad ya rawaito shi a cikin musnad Abu Abdullah Ahmad ya rawaito shi a cikin Riwayat al-Musnad وحدثنا أبو بكر يعني بن أبي شبا قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس شيني واتو أبو حاتم الرازي قال حدثنا سوي وانت شي عبيد الله لكنا أنا أبي مالك الأزهي قال قلت لابن الحنفية أبو بكر كان أول القوم إسلاما شي غفا تمالا شين da gaskiya Abu Bakar shine ya fara musulunta qala la yace ba haka bane qultu ba bima ala wa sabaqa to ya aka ya zama ya ya zarce kowa ya ɗaukaka akan kowa hatta la yuzkaru ahadun ghayru abi bakr ai da duk in aka zo ambatan musulmai babu wanda yake shan ambato bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar qala kana afdaluhum islaman hatta lahika billahi azza wa jalla yace ya kasance ya fifice sa a wajen musuluncin sa wa bai taba samun wani yanayi da musuluncin shi ya kasa ba har ya gamu da Allah isa dina ibn qayyim yake cewa hatta fatawoyi da sabai suka yi da yawa da yawa aka samu sun yi fatawa ta saba wata manzo Allah sai ya samu shi abubakar ba taba samun shi da fatawa ta saba wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin ahadin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar sa biyu kawai rasu to bai dade wanda zai zai nisa da ahadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya shiga cikin wata tataburga ko ta rikita rikita ba Allah ya mishi wannan falalar abin da yake nufi da ba annabi ba sayyidina abubakar ne ya fara musulunta ba yana cikin masu ra'ayi na ganin cewa sayyidina ali da kuma sayyidina khadija sun riga shi musulunta domin su suna gida ɗaya da shi da ya dawo daga inda mala'ika ya tsorata shi ɗin nan da ya zo yana gaya mata ta musulunta wannan kuma ɗan yaro ne a gidansa shi ma ya musulunta sai da ya tafi ya fita ne ya kira abubakar amininsa ya gaya masa sannan sai abubakar ya musulunta sau da kawai suna ganin wanda ya fara musulunta a wajen cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai na abubakar wasu malamai kuma kamar da su ya ce to sai a raba a ce daga cikin maza daga cikin mata daga cikin yara daga cikin mawali don a samu falalar ta zama cewa ta yi ta an yi ittizani a kanta wallahu ala wa da sana rizqullah ibn musa qala da sana shababa qala da sana shu'aib ibn maimun an husayn an shabi an abi wa'il qala qila li ali istakhlif aka ce wa ali lokacin da aka ji masa rauni din nan yana cikin wato raunin da wancan takadarin ya ji masa a a ya kusa mutuwa an san mutuwa na gab da shi sai aka ce mishi ka ayyana ka faɗi waye halifanka a bayanka qala mastakhlafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa astakhlifu annabi bai faɗi waye a bayan shi shugaba bane ba zan faɗa ba walakin in yuridullahu bin nasi khairan amma idan Allah ya so mutane da alkhairi sayajma'uhum ala khairihim to zai tattara zuciyarsa akan mafi alkhairin su kama jama'ahum ba'da nabihim ala khairihim kamar da ya haɗa zukatansu bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haɗa zukatansu akan sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wanda shine mafi alkhairin al'ummar wannan wannan wato wannan al'umma ta mu jama'a kun ji wannan shi ma duka dai waɗannan wannan duka wannan fasalin gaba daya maganganun sayyidina Ali ne da yake nuna cewa Abubakar na gaba da shi Umar na gaba da shi Usman na gaba da shi biyin ya ambata karara Usman kuma ya ambata amma a kaiteci wannan shine ra'ayin shi kan sayyidina ali cewa waɗannan suna sama da shi amma ƴan shi'a rafida sun rikirkita wannan wannan asalin sun yi abin da suka ga dama suna cin mutuncin waɗannan bayan Allah suna tsine musu suna aibata su tun suna ɓoyewa yanzu ba ma sa ɓoyewa ba sa ɓoyewa shine kamar da muke faɗa jiya akwai aiki da yawa akan ahlus sunna waɗanda suke gaba suke jayayya suke neman tada zaune tsaye akan addinin musulunci sun yawa ga kafirai ga yahudawa ga mustashrikai ga yan bid'a ga yan bid'a iri-iri ga sunan kalakato mataki mataki yan kalakato 100 bisa 100 yan kalakato 80 bisa 100 yan kalakato zaba daidai duk ga sunan iri-iri to ga sunan sun sun ya zama zamanin kamata da'ul juwa'u alal qas'ati zaka dole ne a tashi da ma a yi karatu na gaske a kuma fahimci sunna a ci gaba da karanta da ita don a kare wannan addini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh